اللاتي وأصلح نفسه قبل أن يفاجئه الموت وينقطع عمله وينتقل إلى دار البرزخ ثم إلى دار الحساب قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا يعني أحسنوا إلى أنفسكم وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إن أيام المواسم معدودة وأوقات الفضائل مشهودة وفي رمضان كنوز غالية لا يعلمها بعض الناس فلا تضيئوها أيها الأهبة باللهو واللعب وما لا فائدة فيه فإنكم لا تدرون متى ترجعون إلى ربكم وخالقكم ومولاكم وهل تدركون رمضان الآخر أو لا تدركونه فاقصروا عن التقصير في الشهر القصير فقوموا بشعائره التعبدية وواجباته الشرعية وسننه المروية وآدابه المرعية مثل تعجيل الفطر وتأخير السحور والدعاء عند الفطر وقيام رمضان والاعتكاف وإفطار الصائمين وقراءة قرآن وتهجد وغير ذلك من الأعمال الخيرية التي يستفيدها يستفيد بها المسلم في هذا الشهر المبارك وابتعدوا أيها الأهبة في الله عن خوارق الصوم ومفسداته وإياكم أن تقعوا في أعراض المسلمين احفظوا ألسنتكم وأسماعكم وأبصاركم أما حرم الله يقول الإمام أحمد رحمه الله ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري في كلامه كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نقتاب أحدا فقد ثبت أن السلف الصالح انكبوا على كتاب ربهم هؤلاء السلف انكبوا على كتاب ربهم يتلونه آناء الليل وأطراف النهار لا يملون تكراره ولا يسأمون أخباره كان بعض السلف يختم في كل ثلاث ليال وبعضهم في كل سبع وبعضهم في كل عشر وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن في كل ليلتين وكان الشافعي رحمه الله يختم في رمضان ستون ختمة وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف فاقتدوا رحمكم الله بسلفكم الصالح اجعلوا للقرآن حظا وافرا من أوقاتكم أحيوا به الليل وتغنوا به في النهار فإن القرآن شفيعا لكم يوم العرض الأكبر على الله اقرأوا القرآن فإنه شفيعا لأصحابه كما في المسند بسند صحيح عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم طوبى للمستغفرين daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya mana baiwa mai tarin yawa ya kuma yi wa dukkan muminai baiwa ya shiryar da su zuwa ga musulunci ya ba su lokuta masu falala da wasu zamunnan waɗanda ake raya su da ibada don mutane su yi guziri su samu abin da za su rike a jakarsu na ayyuka na ƙwarai wanda za su ɗauka su tafi da shi su fara cin moriyar ayyukan nan tun daga ƙabarinsu kafin Allah ta shi alƙiyama godiya ta tabbata gare shi Allah da ya ba mu lokaci da ya ce mu tuba mu koma gare shi mu nemi afuwarsa kuma ya mana alƙawari in mun tuba zai yafi mana munanan ayyukanmu ina shaidawa lalle annan muhammad sallallahu alaihi sallama bawan allah ne kuma manzon allah ne kuma zababbe ne na allah wanda shine ya buga misalai masu bankaye wajen cin moriyar kwanaki masu tsada a duniya a rayuwar dan adam ya kuma kwadaitar cewa a ribaci waɗannan a ganimance su ya kuma tsoratar akan kar mu ringa tozartar da lokuta masu tsada don suna da saurin wucewa don yayi nasiha wa al'umma da kuma kwaɗayi da yake da shi na jawo alkhairi ga wannan al'umma da kuma ƙoƙarin koran sharri da zai shafi wannan al'umma daga cikin waɗannan lokuta masu tsada shine lokacin ramadan wanda yau gashi muna cikinsa har mun gangara gangara ta ƙarshe muna azumi 21 kamar wasa kamar jiya ne ake ce mana mu shirya ramadan zai zo to wanda dai ya aiki alkhairi cin kwanakin da suka gabata ya more wanda kuma ya sakaci ya yi bacci ya yi wasa ya tozarta kwanakinsa to ramadan dai ya tafi sai abin da ya saura kuma ku yi ƙoƙari ku karbi shawarar da manzanku ya baku ku sallallahu alaihi wa sallam dan ku rabauta wallahi abinda annabi ya faɗa gaskiya ne wallahi shawarar manzon Allah ita ce a barbi manzon Allah ya buga mana wasu misalai da ya kamata mu ci moriyar wannan wata mai albarka na Ramadan ta hanyar yawan kyauta hadisi ya zo sahihi ingantacce cewa manzon Allah ya fi kowa kyauta duk duniya ba dan adam da ya kai annabi kyauta duk duniya abin da fi kowa kyauta shine iskar da muke shaƙa to ana kwatanta kyautar manzan Allah ya fi iska kyauta tabbas shi da yake bada imani tabbas shi da ta dalilinsa ake shiga aljanna tabbas shi da shi ne zai yi ceto dan aljanna ya tafi aljanna dan wuce ya tafi wuta ashe abin da yake bamu gina ruhi ne na dan adam a nan duniya kuma a gina ka a kiyama ka samu rabauta yana bayarwa duk da Allah bai bashi mai yawa ba amma ya koya wa mutane cewa ku zama masu kyauta bincike ya tabbatar kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam tana ninkuwa a cikin watan ramadan wannan watan kenan da ya zaura maka sauran yan kwanaki in baka dabbaka wannan hadisin baka yi kokari ka dabbaka shi kafin sati mai zuwa ya zo a lokacin wani magana ne ake ba wannan ba ba mamaki wallahi ba kana kabari za a yi azumi kai dinnan da kai nake ka shirya baka shirya ba ka yadda baka yadda ba ka yi aiki baka yi ba lokaci yana cin maka yi kokari ka aikata daidai gwargwado kai ma ka shiga layin wannan sahu na wannan hadisi ka gwada kyauta mai yawa a cikin wannan watan don Allah ya rubuta ka cikin masu bin sunna da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan mafi kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam a ramadan ake gani bayarwa yake kawai yudi ata man la yakshal faqra yana bayar da kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci ka taɓa ganin kyautar wanda baya tsoron talauci zai gigita ka kyautarsa za ta kada maka hanji in ya baka wani abun za ka ga kamar a taɓe yake wallahi kuma yana sane ku yi kyauta ku samu soyayya a tsakaninku ku faranta wa 'yan uwanku ku kyautata wa junanku Allah zai kyautata muku wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa wanda zaka fara kyautata masa shine iyayenka sai na kusa da su sai na kusa da su sai na kusa da su idan kana so Allah ya kyautata maka kai ma ka kyautata shi lamarin Allah ba a masa aikin banza duk wanda yayi wa Allah Allah ya alƙawari sai ya biya shi sarki ne mawadacin da ya fi ƙarfin a bashi bai biya ba shi ba a zuwa a yi masa haka kawai ba sa kaiya kawai ba a yi kawai sai ya biya shi ne ko niyya kai in ba kai ba sai ya biya ka niyya kawai ka kulla ba kai ba sai ya biya ka ballantana ka daure kayi ne duba talauci da rashi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu amma bata hana ya ɗauke tutar fin kowa kyauta a duniya ba da wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar tashi alƙiyama ‘yan wana musulmi musulmi mai hankali musulmi mai tunani shine wanda yake lura da halin shi a yau ya duba rayuwarsa a yau kuma shine wannan wanda yake duba yake kuma tunani akan aibubbukansa da laifuffukansa da kurakuransa da faduwarsa kafin Allah ya masa hisabi shi yana yi wa kansa hisabi kai da kanka ka gaya wa kanka baka kyauta ba to gobe sai kaga ka gyara na kwarai a cikinmu shine wanda ya gyara kansa kafin mutuwa ta zo ta yi wuf da shi kabla an ya faci ahul maut kafin mutuwa ta yi masa bazata ta fizge shi aikinsa ya tsaya ta ɗauke shi ta kai shi gidan barzahu daga nan ta cilla shi gidan hisabi don abin mataki-mataki ne gidan guda uku ne yanzu dai ga gidan farko nan ka ci shi sunanka ka ci shi watakila saura iris agogonka yana bugawa amma kana bacci baka san yana bugawa ba baturinka ya kusa mutuwa amma kana rafkane ka rafkana baka lura ba gida na biyu shine gidan barzahu ina ne barzahu wa min wara'ihim barzakhan ila yawmi yub'asun bayan ku a duniya nan za ku je wata rayuwa ita ce barzaku ita ce kwanciyar kabari malam tunda Allah ya duniya ake rayuwar barzaku ka tuna wanda suka riga kowa mutuwa da farko suna jira fa rayuwar barzaku ka tuna babanka yau shekararsa arba'in a cikin ƙasa ka tuna wane yau shekara kaza tun ba kai ba mahaifinka ba kaza suna can fa suna kwance suna jira wai jira suke mu gama burace burace mu mu mutu mu ma mu ɗebi namu shekarun a cikin kabari a cikin ƙasa da mu san Allahu alam shekarun da zamu yi ba ni da kai ba wanda ya san iya adadin shekarun da zai a cikin rami wallahi ina tausayin kaina wallahi ina tsoron mutuwa wallahi lamarin kabari yana firgita ni yana kada mini hanji yana tsorata ni idan na rufe ido na cino wai akwai wata kwanciya wai kwanciyar kabari in na tuna yadda makabartunmu suke da zafin rana ko rumfa babu in na tuna yadda ake matsa dan adam wani kan wani wani kan wani wai a ce mutum zai zo wannan rayuwa a wannan ramin zuwa wasu shekarun da Allahu a alamu duba yadda dan adam yake cin burin duniya fa ba yi da niyyar cinye ta yanzu kai yanzu tsautsayi ya zo maka mutuwa ta riske ka aka sa ka a wannan rami ka tafi ba a shiri ba ba a kimtsi ba baka ji wa'azi ba baka gyara halinka ba baka gyara mu'amalarka ba me za ka je ka ce wa Allah ka shirya wa wannan kwanciya ka shirya wa wannan matsin wallahi wata rana wani sahabi aka kai aka binne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune kawai sai aka ga yana hawaye yana caccaka idace kamar yana tunani amma hawaye yana diga yana cewa limisli hada fa'iddu saboda wannan rana nake jiye muku tsoro ku yi tanadi wallahi aka annabi ya faɗa limisli hada saboda irin wannan rana za ta zo maka baka da dabara baka da ƙarfi baka da iko baka da surutu baka da magana baka da komai komai sai yanda aka yi da kai yun awwalu an qaribin min qusurin muzakrafatin ila baiti turabi fayudau fihi mahjuran wahidan ahata bihi shuhubul iqtirabi haka za su tukuikuya ka wanda yafi son ka wanda yafi kaunar ka wai shine zai kama ka ya sa ka a ramin nan ka zai tausaya ma ba wai idan ka zo ka mutu sai a ce ina 'ya'yansa wai idan ka zo ka mutu sai a ce ina mijinta ina ganin babansa ina danginsa ka ji wani wa'azi da ake mana amma ba mu farga ba yanzu ka ɗauki ubanka ka sashi a wannan rami baka buɗe masa ƙofar shan iska ba yanzu ka ɗauki matarka ka sata a wannan ramin da kanka ka kwaba kasa ka bunne ta ka sa mata ganye ka tura mata kasa har sai yayi wani tudu to ina inda za su sha iska halinta aikinta mu'amalarta shi ne zai kubutar da ita wasu mutane annabi ya zo wucewa wata rana ya gansu a gindin wani kabari sun yi rumfa a wani kabari ya ce kai me kuke yi a nan sun taru suna ta alhini masu kuka na kuka sai suka ce ai dan uwansu ne ya mutu suna ɗauke masa kuka suna ɗauke masa kewa ya ce wannan rumfar fa sai suka ce ai sun masa inuwa ne saboda zafin ranar nan da ake bai kamata mamaci a bari rana tana dukansa mutum da bai da iko manzo Allah ya ce ku cire rumfar yuzilluhu amaluhu aikinsa shi zai masa inuwa ku cire ta ku tashi ku tafi kowa ya koma inda yake ku bashi da shi da aikinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah dan adam yana da tasarrufi yana da iko ne a nan duniya kawai wallahi idan ka mutu babu abin da zaka ci karo da shi sai aikin da aka ce kai din nan ka ji kai ramadan ganima ce ya goyon uwana mu gyara mu'amalar mu kafin mutuwa ta jike mu wallahi da yawa a cikin mu akwai wanda bare da su muka yi sallah a nan yanzu suna kabari laifi suka yi wa Allah ba sa son duniyan ne lokacin su ne yayi wallahi ba san za su mutu ba kuma ita mutuwa matsalarta haka take mana wannan dauki daidai ba mu shirya ba ba mu kimtsa ba muna cikin sha'ani muna cikin shagali muna cikin mu'amala ko a gadon lafiya rashin lafiya muke kwance muna ruduwa ana cewa a ai jikinka yayi sauki kana jin daɗi ana cewa a jikinka yayi kyau alhaji ashe kwananka ya ƙare baka sani ba ashe saukin na mutuwa ne nawa ne sai da ya warke kas an mai da shi gida washe gari sai aka kai shi a makara kuma kar ka rudu da wannan kar ka rudu da sun ce da sauki kai ma kar ka rudu da cewa a'a na ji sauki sauki ba dalilin ne da ke nuna cewa za ka daɗe kai kaza ba a'a ajalin ka kawai shine abin lura yan uwana ku taimaka wa kanku ku yi aiki don riskan wannan rana bayan barzahu sai gidan lahira kuma gidan ƙarshe gidan hisabi gidan bin diddigi yawma tubula sara'iru ko wuta ko aljanna fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir Allah ya ce ku ciyar ku taimaka cikin abin da Allah ya baku kafin ɗayan ku mutuwa ta zo masa idan ta zo zai ce ya ubangiji laula akhartani ina ma da ka jinkirta mini ka ji fa wai ashe idan mutum ya zo mutuwa ya ga mala'ikan mutuwa zai ce ubangiji don Allah ya mun haƙuri ina ma da ka jinkirta mini fa asaddaqa wa akun min as-salihin ka jinkirta mini ya Allah walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah zai ce wa mala'iku ku gaya masa Allah baya jinkirta ran wani mutum in ajalin sai zo wallahi sai ya tafi ka tuna kai ne kake gaya wa mala'iku wannan kai kake gaya wa Allah wannan an ce ba za a jinkirta maka ba ba za a saurara maka ba sai ka je wurin nan da baka so gare ya ku yan uwana kwanaki na irin waɗannan lokuta masu tsada ididdigaggu ne lokaci mai falala abin halatta ne ga mu yau mun halatta a cikin ramadan akwai wasu taskoki masu tsada an binne su da yawa daga cikin mutane wallahi ba san su ba kada ku bata lokutan ku kar ku bari lokaci ya kubuce muku da wasa da aikata abin da bai da fa'ida fa innakum la tadruna mata tarji'una ila rabbikum wa khaliqikum wa mawlakum ku ba ku san yaushe za ku koma zuwa ga ubangijinku ba ka sani ko watakila ba ra'ayin sallar idi da kai ba ka sani watakila a ranar idi za ka mutu ka sani watakila ko sita shawal ba za ka iya yi ba ka sani watakila kana tsakiyar sita shawal za ka tafi ka sani ko gobe ko ji ka yi aikin ka yanzu kawai magana gobe tana hannun Allah yi abun da za ka iya yi musamman a irin waɗannan kwanaki masu albarka wanda duk mai hankali idan ya tuna ba zai yi takasiri ba a cikin wannan wata wadda yake kasiri gajeren wata ku tsayu ku miƙe ku daina bacci ku raya sunnoni na ubangiji da laduba da aka ruwaito mana na wannan azumi da aka ce mu yi don rahama da jin kai aka ce mu gaggauta shan ruwa sunna ne a gaggauta shan ruwa da zarar rana ta fadi shan ruwa kawai ba imani bane ka jinkirta sai duhu yayi wannan ya saba wa aqida ta musulunci jinkirta sahur a bari sai dab da alfijir zai keto a yi sahur wai wannan duk a sauƙaƙa mana addu'a lokacin buɗe baki addu'a ce karɓaɓɓiya Allah ya yi alkawari duk wanda ya zo shan ruwa ya ɗaga hannu ko kafin shan ruwa ko yana cikin shan ruwa ko bayan shan ruwa ya ɗaga hannu ya roƙi Allah kafin ya tada sallar magariba Allah yana karɓan addu'ar mai azumi Allah ya yi alkawarin addu'ar mai azumi baya mayarwa ka sani kana da bukatu masu tsari yawa me yasa ba za ka shigar da su a cikin kwananka talatin ɗin nan ko ashirin da tara ku yi ƙiyamu ramadan ku raya masallatan ku da sallar tarawihi da tahajjud shine dai abin da ya saura mana dama yanzu me ya saura mana a rayuwar in ba sallar ba duk sun bace mana komai sun raba mu da imani sun hada mu da wasa mun fifita wasa akan ibada wannan sallar mu zo mu haɗu a masallacin mu ɗan yi tahajjud mai sallah mai tarawihi shi ne abin da ya saura mana to shi ma suna nan suna neman hana mu ku raya sunna a gidajenku ku raya a masallatanku ku tashi iyalanku kamar yadda annabi yake bin daki daki na matarsa ka duba matar annabi ai tana da garantin gidan aljanna amma haka annabi yake tashin su ku tashi ku tashi ku raya wannan dare yanzu daidai ne mutum musulmi ya bar iyalansa ta ruga bacci ba za su bi Allah ba shikenan sai gobe sallah a ce ka bada kuɗin sallah kai ne wahala kudin dinkin sallah kai ne wahala kudin takalmi kai ne wahala kaza ƴaƴanka ba za ka iya zuwa da su masallaci ba ba za ka iya kada kiyarsu su je su bauta wa Allah ba amma kai sun kada kiyar ka kana ba su abun duniya kana musu bauta amma su ba za su yi wa Allah bauta ba ka manta sai Allah ya tambaye ka akan wannan iyali naka idan har annabi yana tashin matarsa a goman karshen nan yanzu kai daidai ne ka bar matarka ta kwana tana chatin da waya mata sun lalace maza sun susuce ba sa iya yi wa matarsu faɗa ba sa iya ja musu kunne a gidanka kana musulmi ana kallon fim da ramadan matarka kullum cacin take yi da ramadan karfe ukun dare tana cacin karfe sha biyun dare tana cacin ta ki ta bauta wa Allah kuma ka zuba ido kuma kai ka ce mai son Allah ne ina koyi da annabi ina shari'ar ina musuluncin ina kishin addinin ina son in ka mutu ‘ya'yanka su gaje ka da iyalinka su gaje ka ku raya waɗannan abubuwa masu hali matasa da iyaye da dattawa wanda ya samu damar shiga itikafi ka shiga itikafi ibada ce mai daɗi rayuwa a cikin masallaci kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ko hudu ko biyar ko izo abin da Allah ya hore maka annabinka annabin rahama wallahi ya yi itikafi zaɓi wasu kwanaki goma ƙarshen nan ka shiga wani masallaci tafi inda ba a san ka ba ka je kai ta buga tilawa ɗora wa kanka wani wuridi na musamman kai tai na istighfari kai sallah kai karatun qur'ani kai zikiri ka kafa goshinka kai ta kuka kai ta tuba ka karanta qur'ani kai ta hajjudi da wannan ne zaka samu lada da ɗaukaka ku nesanci duk abin da zai lalata muku azumi ku nesanci abin da zai sa ku dinga taɓa mutuncin mutane a wannan wata na watan ramadan ku kiyaye harasanku ku kiyaye gannanku wallahi akwai musulman da suna asara ba karamar asara ba wai a irin wannan lokaci sun dauka azumi daina ci ne da sha fim mutane su yi ta kallon fim ka rinka jin gidajen mutane da ramadan karfe goma karfe sha ɗaya karfe sha biyu karfe biyu ka rinka jin sautin fim da kiɗa da ramadan sai ka ce arne subhanallah ka yi wa kanka asara ka cuci kanka kuma wallahi za ka je ka bada jawabi imamu ahmad yake cewa yana da kyau ga mai azumi ya sabarwa azuminsa ya kiyaye bakinsa kada ya rinka jayayya su magabata sun kasance in suka kama azumi wallahi wasu su da yawa a masallaci suke tarewa sai su ce nahfazu sawmana za mu koma masallaci mu ci gaba da ibada mu kiyaye azumin mu dan kar ma mu je mu yi da wani ya sa ya zo a cikin riwaya magabatan mu na kware abinda suka fi mai da hankali a kansa shine alqur'ani karatun qur'ani da rana karatun qur'ani da yamma karatun qur'ani da daddare ba sa gajiyawa ba sa kosawa wajen karanta alqur'ani wasu daga cikin magabatan mu na kware riwaya ta tabbata akwai wanda duk kwana uku sai ya sauke qur'ani kullun izu ashirin yake kai wani an samu sati yake rabawa in dai sati ya zo to ya yi sauka wasu an samu duk kwana goma suke sauka ya rabawa kansu zai sauka uku al'aswad ɗaya ne daga cikin salaf shi kan duk kwana biyu yake saki Kur'ani. kullum ya yi wa allah alkawari sai ya yi izu talatin imamu shafi'i ko allah jigan imamu shafi'i shi kan ai ba shi shi kuma kana yaktimu fi kulli ramadan sittuna khatma imamu shafi'i yana yin khatama sittin kullum sai ya yi sauka biyu la ilaha illallah la ilaha illallah shafi'i sau biyu yake sauke ƙur'ani kullum me yake yi aka ce da ramadan ya shiga shafi'i baya komai in banda sallah da karatun ƙur'ani in ka ga ya tsaya sallah ne in ka ga ya tsaya buɗe baki ne daren da rana bacci na fuskansa yana haka yake sittu na khatma a wata riwaya aka ce kullum sai ya yi sauka guda kuma wallahi zai yi malam wanda Allah ya bashi Qur'ani ya iya in ka zuba shi tun daga asuba kana yi malam duk inda aka je azhar wallahi zaka je min aljannati wan nas tas zai karanto ba abin da zai hana shi karantuwa karantuwa in kaga bai karanto ba bai yi laushi bane a baki me yasa bai yi laushi ba ba ma karanta shi ba ma karanta shi da surutu ne aka yi aka ce kai cikin masallacin nan kafin magariba ka cika ashirin din masallacin nan saboda me ka saba kana yi da haka wannan shine tarihin magabata kai dai ka san shafi'i wallahi ba za ka iya iso shi ba magabatanmu na kwarai ba su yi wasa ba sun karanta qur'ani da haka ku haddace alqur'ani ku rike alqur'ani ku karanta alqur'ani ku raya daren ku ku je ku yi sallar tahajjudi ku yi ibada a cikin waɗannan kwanaki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi yana ceto idan ka je malam azumi kadai zai iya tsayawa gaban Allah ce ya ubangiji wannan bawanka mai yawan azumi ne da na farilla da nafila Allah ka bani dama ka bani alfarma in sashi aljanna Allah zai ce dauke shi ka tafi da shi wal qur'an yashfa qur'ani ma yana ceto qur'ani zai zo gaban Allah zai ce ya ubangiji wane na hana shi bacci da daddare wane na hana shi sukuni kullun karanta ne yake ya ubangiji kai min alfarma ka bani dama na tsunduma shi aljanna ubangiji zai ce sashi a cikin aljanna ya Allah ka samu cikin wanda qur'ani zai cece mu ka samu cikin wanda azumi zai cece mu allahumma izzil islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa qumu ila salatikum yarhamukum allah